الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بايا هكا يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي هدوء أولنا مصلاتي بتارن البركة mai sunan masallacin aliyu bin abi talib radiyallahu anhu da ke cikin wannan birni na damagaran a kuma wannan ƙasa ta ta jamhuriyar nijar kamar yadda muka saba gashi bayan hutun sallah allah ya yi mana dawowa cikin ni'imarsa da hikimarsa za mu kuma ci gaba da waɗannan ayyuka gwargwadon yadda allah ya so insha allahu yau muna alhamis daren juma'a sha bakwai sha bakwai ne ko ga watan shawwal watan shawwal sha tara ga watan shawwal hijiran ma'aikin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 watan biyar nawa yake da shi shi ma watan biyar sha tara da shi shekarar 2022 ƙidayar haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu tashi a farkon suratul safati ko kuma suratul yaƙaɗin tana da sunaye guda biyu wannan sura tana daga cikin sura ko surori makkiya wanda an sabkar da su kafin hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina da haka nan za mu ƙidaya cikin irin surorin da suke magana a kan aƙidu na tabbatar ma mutane ba abin bauta da cancanta sai allah sannan kuma shin a tabbatar ma mutane da aƙidar su yarda akwai allah ma sannan su amince da siffofin da Allah ya siffanta da shi su amince su kaɗaita abin da Allah ya kaɗaita da shi kar su yarda akwai Allah amma su ɗauki wasu haƙoƙin Allah su ba bayan Allah wasu kuma su ce ba Allah wasu ce Allah dewa ne wasu ce bi ne to irin waɗannan surori suna yin magana ne akan tabbatar da wahadaniyar Ubangiji kuma ita ce sura ta farko a cikin surorin alkur'ani guda goma sha biyar da allah ya fara buɗewa da rantsuwa rantsuwa da allah yake yi ya buɗe surori har goma sha biyar to wannan sura ita ce ta farko ina nihin ka buɗe sura daga farko ma ka ji allah ya yi rantsuwa to wannan ita ce sura ta farko ta biyinta ita ce suratul zariyati daga nan he suratul turi ita ce ta uku ta hudu suratul najmi ta biyar suratul mursalat ta shida suratul nazi'at ta bakwai suratul buruji ta takwas suratul tsarik ta tara suratul fajari ta goma suratul shamsi ta sha ɗaya suratul laili ta sha biyu suratul duha ta sha uku suratul tini ta sha huɗuwa suratul adiyat ta sha biyar suratul asar iya wannan surorin su ne Allah fara buɗe su da rantsuwa to bari mu ji Allah yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wasaffati saffa فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا
Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe sura da cewa da wannan harufa wasafati saffa fadzajirati zajira fattaliyati zikira rantsuwa ce guda uku Allah rantsuwar shi ba irin rantsuwar ɗan adam ba ce shi Allah yakan rantsewa da ƙasa da shi shi kuma bawa ya rantse da sama da shi kuma sama da shi ɗin saman da ta yi kowace sama-sama ba ina nihin ni in rantse da babbana ba babbana ya rantse da babban shi ba a da ni da babbana dukkaninmu matsayinmu ɗaya sama da mu Allah idan za mu rantse he mu rantse da Allah idan wani bai rantse da Allah bai rantse da wani abu to ya yi ƙaramar shirka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana halifar fali halif billah aw yusuf wanda zai rantse da zai rantse to ya rantse da Allah ko kuma ya shu idan ba da Allah zaka rantse farka rantse da kowa dan ba a rantsuwa da kowa sai Allah amma shi Allah kai bawa ne doka ce aka baka shi kuma ubangiji ne ba a bashi doka kaga duk abin da ya ga dama yayi wa zai ce mishi da ni to sai ya rantse da halittar to amma duk abin da Allah ya yi akwai hikima da mu kuma za mu lura da wannan duk abin da Allah ya rantse da shi wannan abin akwai karantarwa mai faɗi mai yawa akwai ilimi da yawa a cikin wannan abin akwai alfanu da za mu lura da shi Allah ya rantse da asafati safa waɗannan malaman tafsiri suka ce mala'iku ne kuma haka azzajirati zajira ma su ma mala'iku ne attaliyati zikira su ma mala'iku ne me ya sanya suka ce mala'iku ne kuma suwaye suka ce mala'iku ne irin su abdullahi dan abbas habarul umma babban malamin nan na wannan addini masanin alƙur'anin da ya karatun shi na alƙur'ani a gaban muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya mishi addu'a ubangiji Allah ya ilmantar da shi alƙur'ani ya bashi sanin ƙur'ani kuma Allah ya karba ya bashi yake cewa waɗannan dukkanin su mala'iku ne na ɗaya Allah ya rantse da mala'iku ne saboda suna yin safu-safu a sama wajen bautar Allah har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa me zai hana wa ku rinka yin sahu kuna daidaita sahunku a sallah irin yadda mala'iku suke cika sahu a gaban a wurin ubangijinsu kulina sahabbai suka ce muka ce ya rasulullah wannan hadisin jabir ne bin samra suka ce ya rasulullah kai kai wa kaifa tasabbul malaikati inda rabbihim kaka malaiku suke yin sahu a wurin Allah mahalicci qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi mai iya da amincin Allah ya ce musu yutummuna suhu suna cika sahu ne almutaqaddima na gaba ya cika a daidaita a haɗu ko jikin kowa ya gogi jikin kowa ba tare da barin wani kafa ko tsakani ba ba tare da wani ya zarce wani ba haka mala'iku yace kuma dama mu wannan al'umma tamu Allah ya fifita mana da wani ababe guda uku shi yasa muka yi sauran al'ummar da suka gabace mu da abu guda uku na ɗaya Allah ya fifita mu sahun mu irin safin mala'iku ne ju'ilat sufufuna ka sufufil mala'ikati Allah ya sanya sahunmu kaman sahun mala'iku wa ju'ilat lan- lana al-ardu kullaha masjidan Allah ya sanya mana ƙasa gaba ɗayanta masallaci ce duk inda lokacin sallah ya kawai yake sallah ka aure shi da masallaci ne daya banda wannan al'umma ba mai wannan dama wa ju'ila wa ju'ila lana turabuha sai Allah ya sanya mana ita turbayar ƙasar dahuran za mu iya yin tsarki da ita idza lam najid ma'a in babu ruwa ko ba mu iya aiki da ruwa to wannan sahu da mala'iku suke yi wajen bautar Allah wanda har aka ce mu iri shi shi ya sanya Allah ya rantse dan ya gwada mana amfanin sahun yo ai duk abin da aka yi shi a sahu daya yana da manufa kyakkyawa kuma za ka ga an cimma buri shi ya sanya a musulunci idan za a yi sallah sahu yana daga cikin wajiban sallah masallacin da ba a damu da cika sahu ba to wannan masallacin an tauye wani farilla daga cikin farillan sallah ba a ba sallah haƙƙinta gurguwar sallah ake a wurin shi ya sanya duk wanda bai ɗauki sallah da daraja ba wanda yake yin ta don a ga yayi yayi ya huta za a ga bai cika da kula da sahu ba za a ga bai cika da ruku'i sosai ba bai damu daga cika ruku'i ba bai damu da kawo ƙira'a ba shi yana so a gan shi ya duka ya tashi jama'a ta shaida yana yi ba Allah ne yake so ya gode mishi ba daman ba dan Allah yake ba akwai munafici a cikin shi ba kabiri ba ne munafiki ne saboda irin wannan sallar ce sallar munafikai yura'unan nasa يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا yura'unan nasa suna nuna ma mutane sun yi amma wala yadhkuru lallaha ba sa iya tsayawa su ambaci Allah illa qalila sai kaɗan. irin waɗannan sallar da ba a cika ba sahu irin sallar da ba a cika mata ba ruku sallar da wurin ɗaukowa daga ruku'un ba a tsaya daidai ba kafin a ida miƙewa har an yi ƙasa idan aka yi sujadar tsakankanin ta ɗaya da ta biyu kafin a zauna har kawai baka ida ba zauna har ka koma sujada ta biyu irin wannan sallar ce annabi muhammad ya ce ma me yin ta je ka kai sallah ba kai sallah ba bayan kuma ya yi ma'ana a ilmanci abin da ake nuna maka inda ita ce zai yi ya mutu ba masallaci ba ne haka kuma wani sahabi daga cikin sahabai abdullahi dan mas'ud ya ga wani yaron sallai ya ce mishi ba haka ake sallah ba ya kwatanta mishi ya ce wallahi da ka mutu kana irin wannan sallar za ku haɗu da Allah ba a matsayin masallaci ba duk sallar da ka taɓa yi Allah bai karbe ta ba yau ga ta nan ana yi a garuruwan mu manya-manyan mutanen mu suna yi kuma baka yi saka yi magana ba sai a ce an daɗe ana yi uwaye da kakanni ake yi to wallahi karka cuci kanka daɗewarka kana abin banza Allah ba zai karbe shi ba saboda ka yi abin da Allah ya sa ka shi ne abin kirki ba ka yi abin da ka ga dama ba to wani shi sa alka rantse da mala'iku da suke sahu kenan malamai suka ce hatta da musulmi da suke sahu a sallah ko sahu a jihadi ku yi sahu wajen karantar da addini ku yi sahu wajen yada tauhidi ku yi sahu wajen yada sunna ku yi sahu wajen wayar da kan mutane su gane shakiyanci su gane yahudanci su gane bata da murya ɗaya da ra'ayi ɗaya da manufa ɗaya da dukiya ɗaya da ƙoƙari iri ɗaya shi ma sahu ne Allah yana rantsuwa da irin waɗannan fazzajirati su ma mala'iku ne waɗanda Allah yake turo su suna kora hadari wurare-wurare hadarin da kuke gani Allah ya sanar da mala'iku su za su tafi je ka a wuri kaza a ƙetare su ka a yi a ba su iska mai sanyi wasu a musu iska mai tsanani wasu a yi ruwan da yawa wasu a yi kaɗan wasu a fara a bari ba ku da wanda zai muku to irin waɗannan su ne azzajirati zajira wanda Allah ke turo suna kora abubuwan da aka wannan suna mushi tsawa zuwa ga inda ne inda Allah ya so su shi annaha tagajiru saha wannan saha tana kore girgije ne isu mala'iku dinnan suna kore girgije ne zuwa ga inda Allah ya so ya je fattaliyati malamai suka ce attaliyati su ma mala'iku ne wato attaliyati su ne mala'ikun da Allah yake aikowa da wahayi irin su mala'ika zuwi ya zo da wahayi zuwa ga annabawa kamar yadda ya kama annabi nuhu annabi dauda annabi musa annabi ibrahim annabi shu'aibu annabi hud duka har zuwa kan annabi muhammad duk abin da ya zo musu da shi din nan ya zo musu da shi ne ta hanyar gargadi a ciki za a ji kar a yi kaza a ciki kuma za a ji a yi kaza to su ne azzajirat ayoyin da suke tsawa ayoyin da suke gargadi ayoyin da suke hani akan banna to waɗannan su ne ay al mala'ikatu yaji'una bil kitabi wal qur'ani min indillahi ila nasi mala'ikun da suke zuwa da littafi da ƙur'ani daga Allah zuwa ga mutane a cikin shi akwai ayoyin da ake karantawa ana gargaɗi a bar shirka ana gargaɗin wanda baya kula da sallah ana gargaɗin maciyin amana ana gargaɗin munafiki ana gargaɗin mara tauhidi ana gargaɗin ɗan bidi'a ana gargaɗin mashayi ana gargaɗin ɓarawo ana gargaɗin mai kisan mutane ana gargaɗin mai wulaƙanta jama'a kaga a cikin ƙur'ani da dattawan da suka wannan anan muka ji waɗannan to waɗannan su ne attaliyati wasu malaman suka ce attaliyati su kira ɗin nan Allah yana rantsuwa ne da malaman da suke karanta alƙur'ani ayoyin da suke fita daga bakin malamai da suke karantawa su malaman mahardatan su Allah yake rantsewa da su don ya nuna maka ne ita har da alƙur'anin tana da wani matsayi a wurin Allah ko a nan Nijar batta to rasa wata a nan Nijar ba matsala ba ne a wurin Allah tana da shi kuma a wurin Nijar ɗin ma lokacin da kake lahiyar kalau ne batta kana mutuwa mudi za a kama mu kai ɗan dimokuraɗiyya ko ka ce ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza saboda tsabar rishin mutuncin ka lokacin lafiyar kalau lokacin kana da rai sa kai ma duk wata doka to constitution din Nigeria sama da ita kenan abin da kake yi wata doka da ake Niger ɗaya lacce musulunci dai mutane Niger musulmi ne kenan dokan nan da Allah ya ba su to tana ƙasa da dokar da kuka haɗu kuka shine manufarka to yanzu gaba duk wannan iskancin in ka mutu yanzu abokanka na iskanci su ba za su dauke ba za su ba su ma za su zo ne suna tuna irin tabargazar da kuka yi wani yana hangen kujerarka ko shi mi za a mishi da wane mutu ko ni za a nada ba za abin da zai kasu kenan motar da aka sa gawa ka na rantsi da Allah ba su shiga ta kuma za su ma wanka ba ko ka taba suna wanka ga wani a ce wani babban kwararre ne wanda ya je ya karatun wakan gawa ya zo to nan ba aikin shi bane amma ya ƙware wajen gine-gine da zane-zane amma wajen daidaita kai sa ka alfawa bai ƙware ba sai a ce a nemo su ustazu a nemo malamai waɗannan da baka san kuma su za a kama kuma su za su yi kabari da talakawa makiyanka da baka san su talaka ne za su yi kabari su za su ɗauki gawar ka kaci ka ƙoshi kana musu nauyi a kafaɗa ta banza su kai ka su danna su yi ta addu'a Allah ka mashi gafara in ya dace mai yiwa Allah karawa wani kuma Allah ce ku to ku dai yi ba na karawa ba shi wannan a hemin hadu kamar yadda Ali na mange ke cewa ka riɓe ka mace kabari ya karɓa ka riɓe tsutsa ta sharɓa ba haka za a yi ba dole ne wannan to waɗannan malaman da basu da daraja domin ilimin ƙur'ani ko har da alƙur'ani ba da matsayi a hukumance to a wurin Allah malaman suna da daraja har Allah yana rantsuwa da su dan a doran ƙasa babu wanda Allah yake gani da kima irin na masu karatun Qur'ani shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wanda yi ku daraja kaf ba an samu ba kamar shi wanda ya hardace alkur'ani kuma ya- da ya koye shi ya je yake koyar da shi me koyar da alkur'ani na rantse da Allah ya sarki komai rawanin shi ya hi president de la republique har da mataimakin ya hi president din assembly ba na kanijar ba na, na duniya an ka hada su duka me izim ashirin ya hi da daraja a wurin Allah da amfani a wurin mutane ya hi duk ministan da ke shi ya hi duk ilimin da kai kuma ba za ka san yana da amfani ba sai an je lahira kuma lahira ko baka yarda ba a je ko ka so a je ko baka so ba a je dama ba a so sai ka yarda an yi san baka yarda ba idan a ji daɗin kai ka to wallahi in aka je za ka gane kaya aikin banza shi yasa wasu malamai suka ce to malaman da suke karanta ayoyin qur'ani Allah yana rantsuwa da su shi yasa ya ku bayan Allah ku saka a ƴaƴanku a harkar alqur'ani ku biya a koya ma ƴaƴanku alqur'ani zai amfane ku zai amfane su an gane ko wannan aya tana daidai da wata aya da Allah ke cewa wannan ita wannan fantaliya ce zikira yake cewa fal mulki ya ce zikira udran aw nuzura a suratul mi mursalat Al- wannan ayar daidai da wata take fal mulki ya ce ina rantsuwa da mala'iku da suke ake ake jeho musu wahayi su kawo shi zikiran dan gargadi za su zo da shi a kama mutane a karanta musu a tuna musu abin da suka manta a sanar da su abin da ba su sani ba udran ana yin wa'azi ne dan abu biyu udran na ɗaya dan a yanke maka hamzari ba ka cewa ba ka ji ba an faɗa ba sai ka yarda ba ba wai he ka gamsu ba ba dai ya je kunnanka ba amma bayani ka gane yarda ce ba ka yi ba ko wannan ta ka tare awunu zuran ko kuma uzuran au nuzuran ko kuma ya zama to gargadi ka ji ka gyara ko dai ya amfane ka ka gyara sai ka zama mutumin kirki qur'ani ya maka jagora zuwa aljanna ko ka ji ka yi watsi qur'ani sai ya maka sai ya tura ka zuwa jahannama wannan shi to wannan sune rantsuwa guda uku da Allah ya yi menene jawabin ku da kasami akar maka Allah إن إلهكم لواحد Mm.
رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق sai ubangiji ya ce a jawabin kasami in aka yi rantsuwa ai ana yin jawabi ko sai Allah ke cewa inna ilahakum lalle haƙiƙa bayan rantsuwa kuma sai Allah ya kawo inna dan ƙarfafa magana yace ilahakum abin bautakku wanda za ku bauta mushi in an bauta mushi an bauta ma wanda ya isa wanda ya dace ku mori bautai ta amfane ku lawahi kuma sai kawo lamu da kasar ce wallahi ɗaya ne kai lalle magana nan ba karamar magana ba ce bayan hu an yi rantsuwa har sau uku aka zo kuma rantsuwar ba a tsaya kanta ba aka ce inna bayan inna aka kawo lamu da kasar aka sake rantsewa wallahi abin lalle haƙiƙa wallahi abin bauta kuɗi Allah ƙwaya ɗaya ne babu wani Allah in ba Allah ba kuma Allah nan gaskiya ne ka yarda gaskiya ne baka yarda ba gaskiya ne saboda ɗan adam ya ce ma ba Allah to alama ce ta rashin hankali hujjar da duk za ka bada ita hujjar tana ƙara rusa ka ne ta nuna kai wawa ne domin kai ɗan adam ka kalli jikinka muna bayani muna cewa idan ka je likita ofital na sunan za ka tarda aƙalla daktar nawa za ka tarda inda ta cika ɗaya sun kai biyar
sama da haka sama da hamsin za ka tarda ku wancan daktar ɗin ƙashi ne wancan na jijiya ne wancan na hanta ne wancan na hanji ne wancan na fitsari ne wancan na kashi ne wancan na makogoro ne wancan na fata ne wancan na farce ne wancan wancan wancan ido kaza kaza duka wannan daktar ɗin wa ba ɗaya rana zama da kataro ba kafin ya gama karatun nan aƙalla yana buƙatar shekara talatin da biyar daga farawa shi zuwa ƙare shi la- duk a lalace samu shekara talatin ko kuɗi nawa yake buƙata na abincin shi da kaza ɗin shi da littattafai da kaza da karatu yana buƙata aƙalla mu bar shi miliyar miliyan hudu hudu ko biyar biyar kan ya zama dakto ga shekaru da aka sha don yin karatu ga kuɗi da aka kashe ga lokaci da aka ɓata ba a komi sai wannan aiki ya je koyo abu ɗaya shi kuma Allah shi ya yi mutumin gaba ɗaya kuma ba ɗaya ba ya yi duk abin da ka je ka koyi iya shi ubangiji ne ya yi shekarar ka kana koye shi kuma akwai inda zai kai ka gaza gyara shi wannan bata nuna maka ba a hinkarhinka har yanzu kai baka gane ba cewa ba kowa bane kai kai bari in baka labari ma yanzu anan idan ana so a gane mace tana da ciki watan da cikin ya shiga ita ma sai ta je ina me za a ɗauka nata jini da hutsari ko hutsari ko sai a je a sa a ina a laborator a auna sai a gano sinadarin tana da ciki da Allah daga zuwanta zuwa ɗaukan jinin zuwa aunawa zuwa ganawa an samu awa ɗaya kuma an san ba to wannan ilimin da kan wannan mutumin ya zama wanda ya yi wannan karatun ya je ya ƙware da na'urorin da zai samu in ya zo da karatun ban na'urorin aikin banza ne in aka samu na'urorin ban wannan karatun aikin banza ne to bari ka yi wata hikima ta Allah duk wannan abin da za ka ɗauki lokacin ka an kashe kuɗi an so na'urori aka kashe kuɗi aka jayo wuta aka yi gini tukun aka saka dan wannan wurin ba a yi shi ba sai a hili ne da yadda gini aka yi gini aka sama wurin kuran dan ba zai bihe da wutar lantarki na'urorin ba za su yi da wutar lantarki nawa aka kashe sannan aka sayo na'urorin akalla da ya barti miliyan biyu dirshi a tsada su ko to duk wannan abin gaba ɗaya in ka zo ka ɗauki jinin ka fara aura ka yi minti arba'in ko awa kafin ka gam kammala ka bata result ɗinta result ɗinta haka ne to duk wannan abin da Allah ya nuna muku shi gwani ne sai tattara wannan ilimin ya sa ma dan akuya shi da yashin shi ne hutsari ne hakan nan a sakon ɗaya gari tana da suke ta shi ya gama da kai professor ne anan ya shi ka gau da na'urorinka da yawan wannan ka dan akuya dan wata uku ya shi ka tsarin wannan abu lillahi da bida akuya a wannan professional ne shi musada akuya dai da kake gani gaskiya eh wallahi da shi kina wannan me yake gwada maka Allah ya yi dole a yarda akwai Allah to wai mutane yanzu jayayyafa da ake da mutane Allah ne ake so a kore da alƙawalin da Allah ya yi a kore to Allah ma an kore ba alƙawalin shi duk abin da kake ga ayoyin Qur'ani sai ka janyo hankalin kuma magana ɗaya ce ku yarda da Allah ku yarda kaku aka yi maida ku za a yi inda maida inda aka maida kun nan justice ya shari'a za a yi kar ku tafi da laki to kai he kace jujin ma babu shi ƙarya ne he da kaje ka ganshi kaka za a yi ai shi kenan an gane to wannan fa shine ake ta wannan inna ilahakum lawahid sai Allah ya kawo mana wasu dalilai da zai ja hankalin mai hankali amma duk dalilin da za a faɗa ma ka gane Qur'ani dama in Allah ya magana sai ya ce wanda liƙaumin ya tazakkaruna liƙaumin ya fukahuna liƙaumin ya tafakkaruna li'ulil albab li'ulil nuha li'ulil absa wawa kidahu ne cikin riga mahaukacin riga ba bai gane daga kaga in an yi bayanin qur'ani baka gane wato akwai hauka ba na kwakwalwa ba banda Allah ban mai magana hauka gaskiya ne kila wanda za ka je wurin shi shi ƙwararren mai irin maganin mahaukata to shi ma irin haukan ka haukan ku ɗaya to mahaukaci yawa mahaukaci maganin hauka to wanda ka ga bai gane ayoyin ƙur'ani mahaukaci shi yasa zancen ƙur'ani ba zance ba ne na kashi kawai don ka mori labari ana maka ne don ka gane in ka ga baka gane ya to baka da hankali kuma an yi shi ne Allah bai yi kowa ya gane ba sai Allah ya ce masu hankali za su gane wannan da kare nan to ya linka ka hankali idan ana musaya hankali bai karɓi bana sai Allah ya kawo wata magana yake cewa رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق rabbus samawati Allah nan abin bautan nan kwaya daya shine ubangijin sammai da Allah da sama da dan adam waye girma waye rana a sama take ita ranar da duniyan mu yaya kwatancin sai ki so nawa rana ta linka duniyan mu so ɗari so nawa so ɗari hudu ko ta linka duniyan mu a sama take to wanda ya iya halitta sama da ya yi rana ya yi abin da zai sa ranai kai ɗan adam kana tsurut da kai da duniyar ka dukanku ba bakin kuni kuke ba kuma kai a duniyar duk duniya Allah bai taba halittar wani mutum ba in dai ba Allah bane ya hore mishi ya je ko ina a duniya babu shi babu wani dan yawon shakatawa kwararre mai mulki da iya zuwa ko ina domin a nan Nijar ma shugaban kasar Nijar tun wanda aka fara hannun yanzu akwai inda bai taba zuwa ba Nijar domin an kana faɗan ya je gari karatu akwai ƙauyuka da bai je kuma Nijar ce duniya kenan ita kuma duniyan nan idan ka kalle ta idan ka wannan universal din da muke ciki sararin da duniyar mu take ciki idan ka kwatanta duniyar mu kamar ka dauki ƙwayar wake ce ka jefa ta a cikin dajin nida wannan sararin subhana da muke da duniyar mu take ciki duniyar ba ta hiba ƙwaya ta wake a cikin wannan to ita wannan ƙwayar waken a faɗin Nijar raba ta hudu ka ɗauki kashi ɗaya nan ne inda ɗan adam yake zaune to inda ɗan adam ɗin yake zaune ba mu kaɗai ba ne akwai inda giwaye ne akwai inda kuraye ne akwai inda jakunan dawa ne akwai inda raƙumin dawa ne akwai inda kwaɗi ne akwai inda ka- gi- wannan wannan wannan da giwaye ne akwai inda gahiyoyi ne da da da da- da su da su kuregi daji kenan ko to kuma sannan aka zo aka yi garin ɗan adam kuma a ɗan adam ɗin kenan ka gaba mu cika ba wurin ko ɗan kashi ɗaya cikin hudun ƙwayar dawa shi ma ba mu cika ba aka, ha- aka raba ta gida wajen biyar aka hudda amurka aka rarraba amurka jiha hamsin kafin jiha hamsin da amurka yadda aka hudda latin amurka da take kasashen suke makwabtaka da su wanda dukkan su ana kiransu yankin amurka irin su canada da waye da waye su mexico da ina da ina da ire-irensu aka zo aka hudda yankin australia aka zo aka hudda yankin turai aka zo aka hudda yankin turai ta gabas aka hudda afirka aka hudda asiya asiyan ma ga su nan kala-kala aka zo gabas ta tsakiya to duk wannan in ka dunkule su kasashe ne da yawa a afirka wajen kasa 54 ko kai ne shugaban ƙasar Nijar a cikin ƙwayar wake aka raba so biyar aka raba biyar ɗin so so hamsin da hudu aka baka ɗaya ni ka mallaka bare kai ka kila gida ma baka rufa da makaranta to wai kuma kai ne ake jayayya da kai da Allah mahaliccin rana mahaliccin sammai rabbus samawati sai ce wal ardi da kasa wadda kasa da kake kanka wa ma bainahuma da abin da ke cikin tsakankanin sama da ƙasa da halittu gaba ɗaya ubangijin da ya halicce su kuma yake da iko a kansu yayin yadda ya ga dama ba su da ikon da za su iyawa wa rabbul mashari kuma shine ubangijin mahudayyar rana wuraren da rana take hutawa rana tana da wurin bullawa guda 365 in inda ta bullo yau ba za ta ƙara ƙullawa ba sai ba ɗin irin rana ya yau ba yana nihin alhamishi ba ranar ta dace da yau ɗin sha tara ga wata ko to ba ta ƙara ƙullawa sai sha tara ga wata kuma na baɗi na tu na demilmi ban ruwa so ɗaya take ƙullawa a waɗannan makullolin nata to haka mafaɗayyar ma kamar haka ne a nan ba a yi ba maganar mafaɗai domin he ta hutu za ta fada in a faɗi maganar hutawa ko ba a faɗi maganar fada ba kai kasan za ta fada رب المشرقين ورب المغربين a wani wurin kuma sai Allah ya ce rabbul mashariqai ne ubangiji shine mahalicin wurin hutawar rana guda biyu shine mahalicin mafaɗar rana guda biyu nan an ce masharik a wani ya cewa fala uqsimu bi فلا أقسم برب المشارق والمغارب ina rantsewa da ubangijin mahudayyar rana da mafaɗayyar ta kaga dewa ne kamar da muka faɗa a nan. a wannan aya kuma ta suratul rahman sai aka ce biyu ne a wata kuma sai aka ce ma ɗaya ɗaya ne yake cewa rabbul mashariqi wal magharibi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila ubangiji shine ub- Allah shine rabbul mashariqi ubangijin mahudar rana kaga ɗaya wal magaribi ba faɗarta ɗaya to yaya an ce dewa an ce bi an ce ɗaya malamai suka ce dubban mashkila ilimi ne ake so ka yi da aka ce dewa ne don ka san duk a shekara batta maimaita hutar wata a kwanakin shekara batta hutarwa a wuri ɗaya sau biyu. in baka sani ba sai ka san da wannan da aka ce biyu akwai s- wannan guda 365 ɗin to ana raba su biyu sashi suna ɓangaren zafi sashi suna ɓangaren sanyi akwai inda take karkata ɓangaren sanyi ya ta koma kudu kudu ɓangaren zafi ya ta koma arewa arewa to a lokacin ta koma arewa ta fi daɗewa ta fi tsawo wuni ya fi tsawo a lokacin take ɓangaren kudu wunin ya fi gajar dare ne ke da tsawo kaga ya zama biyu da aka ce maka ɗaya kuma lokacin hutawar bayanin hutawar ne ake maka kawai Allah ya nuna maka duk darajar rana wallahi wannan hutawar take umarni ne daga daga Allah amma kai ka kiya kai fa ranan da in ta huto banda Allah ba wanda sai iya amfanin da kake ci na riba wannan hutawar ba a san ba iya kashi amma kuma tana bin Allah kai ba kai kama kama kanka adalci ita ranan nan imam qurtubi ya ka a cikin tafsirinsa dirar ta faɗa sai ubangiji ya mata izini take hutawa sai ya turo mala'iku ya ce ke je ki hutu ta ce ya ubangiji a yahe mini mana a bar ni in kar in hutu din nan me ya sanya ta ce ya Allah mutane ga su can bayan kamar idan su bauta maka sun zo suna bauta maka ni ba zan rika hutawa ba akan bayan da suke bauta mini ban da kai da kaka kama da laifi tana jin tsoron hutawa kar Allah ya zarge ta bayan kuma Allah ya san ba laifin ta bane shi yasa Allah ke cewa la tasjudu li shamsi لا wala تسجدوا للشمس ولا للقمر wasjudu واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون shi yasa Allah ke cewa la tasjudu li shamsi kar ku yarda ku yi sujada ga rana wala lil qamari kar kuma wata sujada wasjudu lillahi ku yi sujada ku ibada ku bautata ku yi ta bautar ku ku yi ta ga Allah alladhi khalaqahunna wanda ya halicci waɗannan watannan da ranar da komai shi ake bauta ma su in kuntum iyyahu ta'budun dai ku masu bauta ne to gare shi za ku yi bautai nan ne in kun yi ta za ku ci riba ta in kuka yi ta ga rana kun yi aikin banza to lokacin da mala'iku suka suka ce mata je kiki hudu kamar mala'ika kamar yadda imam qurtubi ya cika cikin tafsirinsa ana turo mala'ika kamar dubu saba'in su zo wurin ta ce fito sai shaidan ya zo ya ce mata karki fito yana so ya hana ta bin wa bin umarnin Allah da haka sai ya he- he ta huto tsakankanin kafannin shi guda biyu. shi zaka ce tana hutarwa ne a ina bai na karnai karnai ne tana hutuwa tsakankanin kafannin shaidan guda biyu to idan za ta- za ta fada kuma tunda ta fito ta haska wasu ta ga sun ta ga wannan da ta haska din suna mata sujada za ta koma da yamma tana tsorace da haka za ta je ta yi sujada sai shaidan ya je ya tare dan kar ta yi sujada sai ta bi tsakankanin kafannin shi ta kona shi sai ta je ta yi sujada Allah ka gafarta mana sai Allah ke cewa إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب mm.
وحفظا من كل شيطان مارد Allah ce inna mu da- mu in ji Ubangiji zayyanna sama a duniya mu ne da muka halitta sammai muka yi ma saman duniya ado bi zinatil kawakib ko bi zinatil kawakib da ado na taurari mun ma saman duniya ado da taurari kamar yadda Allah ke faɗa ولقد زينا ولقد السما- زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين Hakika mun yi ma saman duniya adobi masabiha da fitulu na taurari. Waje alnaha mun sanya ita wannan taurarin ta zama turi juman da shayaɗi abin jifa ga shaiɗanu. A wani wuri yake cewa wala ƙadi ja'alna fis sama'i ولقد burujan wa جعلنا في zayyanaha.
السماء بروجا وزيناها للناذرين Hakika mun sanya fis sama'i cikin sammai burujan taurari wa zayyanaha mun kawata saman nan linnabirina ga wanda zai kalle ta to anan yake cewa inna zayyana sama'a duniya bi zinatil kawakib bi zinatil kawakib bi zinatil kawakib ko bi zinatil kawakib wa hifzan kuma muka sanya ita taurari wannan taurari bayan ado abu na biyu da za su yi su zamanto tsaro ne gadi ne kiyayewa ce likulli shaidanin mari ga dukkanin wani shaidan mai tsaurin kai kamar yadda yake cewa rujuman lishayadi shine tsaron me take ma eh, shai- wannan shaidan din jihar shi ake yi irin yadda ake halba bindiga sai a tada wata wuta makami ne mai lizzami daga tauraron yake sai ya je ya bi shaidan din ya kona shi kaman yadda a waccan aya ke cewa ja'alna wa hafizna min kulli shaytanir rajim mun sanya ita wannan taura ta zamanto muna tsaro da ita ta tsare dukkanin wani shaytani jefaffe tsinannen albarka an gane ko kenan aikin taurari guda uku ne da Allah ya halicce su na ɗaya ado ga sama na biyu tsaro ga sama na uku ta shiryar da mai tahiya a daji ko a ruwa ko a sahara akwai taurarin za su nuna maka inda gari yake in ka san su وعلامات wa bin najmi وبالنجم هم يهتدون wa alamat alamomi ake sawa a doron ƙasa inda yake da duwatsu da itace da sauransu ko inda babu tsuhuwa wa bin najmi da taurari ne hum haka su mutane suke shuyuwa ga aikin su da haka wannan aiki su ne aikin taurari ba a yi su ba dan a rinka cewa tauraruwa kaza in ta fito ba sa'a tauraruwa kaza in ta fito kaza wai an ga tauraruwa da wutsiya to ina ruwan in ma da gwaiwa ka zo in ji kalar rawu ya ce kai me su dame ka in tayo kanka ya ce ka sa sanda ka bige ta ka ce ina ruwanki da ni kai me ya gama ka da tauraruwa da wutsiya Allah ya samu dace dan haka nan Allah ke cewa wannan minene inna zayyana sama'a dunya bi zati kawai wa hifzan min kulli shaytanin marid da yake cewa لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقبهون من كل جانب ana kora su la yasma'una ila al-mala'il a'la ba a ba su dama su yi saurare li Allah ya sulu ila al-mala'il a'la dan kasu je su su wannan su isa inda mala'iku masu daraja suke an gane ko shine cikin sammai su ji maganganun da mala'iku suke yi iza takallamu bima yuhihi Allahu ta'ala idan suna magana da abin da Allah ya wahayi mimma ya ƙuluhu ga abin da shi Allah ya faɗa min shar'ihi na shari'a shi wa ƙadarihi da abin da ya ƙaddara zai faru a duniya to in suka ji sai su zo su gaya ma bokaye a rinka yin duba ana ƙarya to sai Allah ya hana zamanin annabi Muhammad wannan an yi bayanin haƙiƙa cikakken hadisin a suratul saba'i ko ba buƙatar sai an maimaita shi ana da haka nan yake cewa la yasma'u ila mala'il ala wa yuqzafuna min kulli janib ana jifa su daga kowane gehe na sammai ana jifa su ana ana jifa su an gane ko daga kowane gefe na sammai ana jifa su sai Allah ke cewa
دحورا Mm.
ولهم عذاب واصب na'am yace duhuran ana tunkuɗe su ay rajman ana jifasu yadrahuna bihi ana jifasu da wannan yulat ta wuta wa yuqzafuna min kulli jad wa duhuran wa lahum azabun wasib kuma suna da azabun wasib ai fi daril akhirati azaba dawwamamma mai lazimtar jiki a ci a gidan lahira kamar yadda a waccan aya ke cewa wa atarna lahum azabas sa'ir to ita azabas sa'ir ne ta zaman to kuma azabun wasif ai ladim da talazimce su yau da kullum ba za ta su ba to malamai suka ce yadda ka ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ba sama tsaro da taurari to haka ya ba ita kuma doron ƙasa tsaro da malamai na sunna wallahi yadda ka san a aikin taurari a sama na jihoi shedanu ta hana ma shedanu katak tare da dubban shedancin su ko to haka malaman sunna suka hana ma shedanun dan adam da shedanun aljanu sakat ka duba 'yan iska suna so a iskanci a ƙasar nan amma suna ta hana ba ga bane su ce a sanya hannu da kundin mata ai da mace namiji duk matsayinsu ne ƙarya kake billahi lafi ƙarya kake ka ce da mace da namiji matsayinsu ɗaya komi duk ɗaya ne idan kai baka da hankali an ɗauke ka wawa an gaya maka shi mai gaya maka ya gaya maka ne don ya ga kai sakarai ne don Allah zan tambaye ka mace da namiji duk ɗaya ne kana aihuwa kana jinin haila kana da nonuna ya za ka yi ka ce duk ɗaya ne kai abin da za ka yi za ka iya yi sautin kuɗe ne muryan namiji da muryan mace ɗaya ce tahiyan namiji da tahiyan mace ɗaya ce halittar namiji na ƙasusuwan su ma da na mace ɗaya ne baka karanta ba ne ko ka karanta ka zama sakarai ne bai yiwa da mace mace ta tsaya a inda Allah ya ajiye ta namiji tsaya inda Allah ajiye shi inda ya ce su yi tarayya su yi الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم kafin mu zo nan isu matan nan aikin da ake cewa za su iyawa ƙarya ce suke billahi da di ƙarya su idan aikin da su kuma za su yi duk namijin da ka sani ƙarya ki yi shi wanda kuma za mu iya yi mu yi tare kamar ibada kamar ayyuka za mu iya yi za su iya yi haka ne amma wallahi akwai aikin da namiji ne kaɗai akwai aikin da mata ne kaɗai to mutumin da ya ce muku a'a zama duk ɗaya ko dai ya ɗauke ku wawaye ko kuma ku ɗin ma kun mai da kanku wawaye shi sa ake gaya muku haka. amma ba ɗi ba idan ka ce ai mata suna da ‘yanci a ba su mulki yawa hana su su huto su yi gwagwarmaya ba kota ba kwace don me ake kota su huto su yi gwagwarmaya in sun kada sun kada in an kada su an kada su ya dami za a ce sai an ba su wani kafo ah kenan ba su ne aka yi ba nema ba suka yi a bar su su nema da ƙarfin sun da suna da ƙarfin da su da maza da ɗaya to ba wata macen da zan ba ta kota ta huto a yi da kai iya abin da za a yi sannan wanda suke zugo ku su ban mace a ƙafa Hillary Clinton da ta zo za ta ita ta ci zaben Amerika aka waguda shi aka ba mahaukaci. Gara mahaukacin da ita. Mu za ku kama na mata ku ce su zo wannan? Ya wani wai a ce ma mace za ta ita macen mahaukaciya ce. Allah samu gani. da haka kaga waɗannan malaman suna da suka yi tsaye suka rusa abin nan da malaman bidi'a da na gwamnati da 'yan abiyar yi a shagiɗa da 'yan in wane ya karɓo ya bamu wallahi aka zo da wata doka babu masu cewa wannan dokar ta saba ma qur'ani a tsaye tsayin da ka sai suwa ko bari in gaya maka duk ƙarhinka ba ka iya mu ba na rantse da girman Allah mu ne za mu ga bayan ka ba kai ba za ka ga bayan mu babu wani mutum da zai cewa a nan sai an daina bauta ma Allah billahi alladhi he mun ga bayan ka wannan ka'idar ce kaga wannan addinin in kana so shi ne in ma baka so sai an yi shi ba wanda zai hana abauta ma Allah wallahi baka yi ba sai Allah ke cewa mimanan إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب illa man khatifa li khatifata sai dai cikin shedanu wanda ya kambaci wata kalma Allah ya ga dama kyale shi da ita fa atba'ahu shihabun saqib to shi din ma ba tsira ba zai sai wani makami mai lizami ya bi shi duk kwanar da ya shiga ya je ya kona shi sai Allah ke cewa
فاستخدموا أشد أو آه.
فاستخدموا أو هم أشد خلقنا من خلقنا
mm, إنا خلقناهم من طين لازب sai Allah ke cewa to fastaftihim da Allah tambaye su waɗannan marasa hankalin da suke cewa wai ba an yi ba kiyama da suke cewa su ba su ma yarda ba da kai wani Allah kawai a bar duniya ba har- a duniya fa ba a bar ko abin da ga dama bane ba a'a ko an daina bin Allah ba abin da kaga dama za ka yi ba a'a turawa ne za su faɗa abin da suke so shi za ka yi kai bawan su ne za ka koma idan da za ka gane ba duk zancen da ake ƙarya ce so suke su faɗi umarni a ba- matsayin Allah ne suke so a ba su da Allah a alif ɗari da arba'in da biyar aka yi yakin duniya na- na na biyu abin da aka ce an kashe a wannan yakin duniya na biyu mutum miliyan saba'in zuwa mutum miliyan tamanin haka ne da aka gama yaki duk da ranar tuna waɗannan abin ya zo sa ake adab Hiti- hitila ya yi ɓanna ya kashe mutum miliyan shida amma mutum miliyan nawa kashe saba'in to mu bar shi ma saba'in ɗin wasu sun ce tamanin daga saba'in zuwa tamanin to kyali sha saba'in ɗin amma sai ake faɗai an yi kisan gilla ga mutum miliyan shida to ina mutum miliyan sittin da hudu su ba Yahudawa ba ne, ba mutane ba ne, kashe su ba matsala ba ne. Ka fahimta? Kashe waɗannan mutanen ba matsala ba ne, amma kashe Yahudawa ne kaɗai ya zafa wa abu. Wannan shi yasa aka yi majalisar ɗinkin duniya don ta kare Yahudawa. Don ya zamanto umarnin Yahudawa za a bi, dukiya ta koma hannunsu, umarni ya koma hannunsu, abinci hannunsu, kowa ya zama ƙarƙashinsu yake. shi ya sanya idan ka ga a ƙasa duk ɗan siyasar da za ka gani a ƙasa to billahi lazi la ilaha illa huwa sai rishin sa'a ɓoyayyen ɗan siyasar da ba a sani ba amma galiban ɗinsu in su ɗari ne tisa'in da tara daga cikinsu tura wannan yahudawa da suka jinjina suka san honko ne ba su da aƙida 'yan niger ko 'yan nigeria ko 'yan ghana ko 'yan togo ko 'yan benin ko ɗaya bakin ba Yahude ne jikin ne baki amma komin shi manhoshi ba Yahude ne bai da albarka ko ɗaya rishin albarka shi ko bai Yahuda Isra'ila bai yayi ba sai a ce to shine dan takarar idan da za a same shi ya canza ma Yahudawa da abu ɗaya tak cikin ɗari to billahi ladi sai an kautar da shi sai yayi ɗari bisa ɗari wanda kuke ji ana jayayya da su ba fa mutanen kirki bane ba tanje da kuke gani ba fa wani mutumin kirki bane ɗari bisa ɗari ba a'a kun manta da jawabin shi dai a dan isa ya tar da tintirin dan karuwai ya ce can ana shari'ar musulunci ku zo nan ku yi karuwancin ku wani shari'a tallafa ruwan mu da ita wannan ba rishin hankali ba ne to amma da ya saba musu a ɗan manufa kaɗan da ya ce a ɗan ɗaga niger ɗin kaɗan a rage yunwa aka ce a wannan ina ina wanda ake zo mutane su kaskanta yunwa ta haka ma a raya kashe su kuma ka kace su rayu wannan ya- da- wannan ya sa da Ibrahim wannan dan ta'adda ne ya ce he ko aka samu karnuka daga nan Niger daman gida ake suke a ce he suka ce ya taka kundin mulki artikin na kaza ya taka ba mu yarda ba wani ya koma Abuja wani ya sama wani ya kasa billahi allazi la ilaha illa cikin zabaddan kirki ko daya ba wani mutumin kirki a cikin sa ba dan albarka a cikin sa zaka ta wancan dan albarka ne waye bai zagi ba dan wanshi cikin su waye bai zagi ba wani makaryatan banza makaryatan wahi dukkanin su manuhar su karnukan yahudawa ne idan ka ga sarkin gargajiya sai Allahumma ɗaya cikin hamsin ko ɗari wanda shi yake da manufar talakan shi wallahi karan farau ba zai ma zama sarkin ba sai an gana da waccan aƙidai in yi nasar ta zuci cewa a rage a daina aure ya ce gaskiya ne mu daman wannan yawan aurata auratayyam ai daman ni ina shine manufata sakaran ba za kai kake yi da mutane kai da he an mutanen so kake su yi kwartanci su baka jika hamsin kai ne zaka ce kasu ya wani ku tahi ku yi auren ku. Wallahi da ku je ku yi auren ku. Da ana biyar ma ku yi biyar. Amma ba a yi ku yi hudu. Duk zancen banza ne wallahi da Mutanen da mu muke rike da su, kai mun ci ka sa doka mu ne muke rike da kai. Yanzu masu mulkin Afirka sun yi wani tunkawa su ce sun sama mutanen doka, sai dai doka irin ta 'yan washi. Ka san ɗan washi, ai da in ya rike bindiga, sai ake kwanta. sai ka kwanta ba doka ba ce amma ita banza ce ita kuma doka ta hankali ta mulki ta gaskiya ai amfanin ka akai aka ce eh kaza kai daɗi kai bari kaza kai daɗi ka bari to na ji a masu mulkin Afirka menene suka ma talakawan sa har za su ba su doka yau idan ka kai akuya kasuwan murya soja za ka gani da ɗamara da bindiga ya zo karɓar kuɗin da in ka sai da akuya ka ba gwamnati wani abu mai gida a can da shakwara da jamfa yana jiran kuɗin ku sai da akuya ka ka kiyaye akuya ka sai da ka kamshi dala arba'in mai saniya ya bada mai kaza ya bada dillali ya bada kaza haɓɓara wo ke bada akwai sarkin barayi akwai kasan da ke bada ka je kasuwa ka yi an ce wancan sarkin barayi ne naɗa shi aka yi wai mutanen da he mun yi kiwon awaki sai mun saka tabarma sai mun yi daka daka mun sai da dissa mu ba su wani abu su je su ciyar da ƴaƴansu wai raka ta to ka ka dora mu- ka mu dora ka- ka- kai ka dora mu mu da kai ba dora ba nauyi mu muke rike da kai ana magana wai aljeri tana da doka su ma musulmi ne aljeri gidan wani- akwai titin da bakwarta akwai gidan da ba wuta akwai talakan da yake kwana bai da gidan kanshi akwai talaka mara aikin yi ku yi abin da yan aljiya suka ma talakawansu in kuka ce mu daina auren mahimu daina shinkafa jika 24 aljiya a jika za ka ɗauki in ka je da kartinka kanti za ka same ta a jika biyu ka saya ka sayi gishiri ka sayi mai kowa ya wuce abincin ci ni da abin da in aka haba da Allah kana mutsiyaci za ka ɗora mu doka wanda talakan suke riƙe da kai rabano ɗin wanda yake huta daga kasuwanni shine yake zuwa kwamin shine yake zuwa departima ya zai region ya tahi national a ci tuwo da shi a sha ruwa da shi a yi kaza da shi a sa mota da shi a zuba mai da shi a yi kaza da shi ka ɗauko ka da kwatano a karɓa a yi duwan ai ka ɗauko a yi awo ai kaza a yi kasuwa talakawan ne suke rikirki kuma za ku ce masa katsi kaza katsi kaza masu gidanku ne wannan ka bari in kayi arziki ka faɗi abin da za ka wani yanzu mutsiyaci ne ka mutsiyaci gobe har da doka Allah ta'ala ya samu dace fastabti mai ce ka tambaye su ahum ashad wai su ne ma- masu tsananin ƙarfi amman khalaqana ko kuma abin da muka halitta wanda muka faɗa irin na sammai da kasai da taurari da kaza da kaza wanne ne yake da ƙarfi dan adam ko ko su inna khalaqnahum min dinin ladib lalle mu mun halicci dan adam daga laka kuma lakan ma mai dambarewa jikin hannu abin da shi kowanne kaskanci da shi aka yi dan adam kuma kai da lakan ma ba duka bace aka yi ka da ita kai ne zaka zaka zaka ja da wanda ya halicci sammai ya halicci kasai ya halicci aljanu ya halicci taurari ya halicci mala'iku ya halicci kaza ya halicci kaza kai din nan zaka ja da shi kama kanka kiyamul layli
بل عجبت ويسخرون bal Allah ce ba haka nan bane ajibta kada mamaki ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaskharuna su kuma suna yin kana mamaki da suke izgili su suna mamakin ka kai kana mamakin su me suke mamaki su suna yin izgili suna yin hayaniya kai kuma ajibta ya Muhammad kana mamaki min takazibi haula'il mun almunkirina lil ba'as mamakin waɗanda suke ƙaryata ranar kiyama wa anta kai kuma muqinin mai tabbatarwa ne musaddiqun mai kaskantawa ne bima akhbara Allah ta'ala ga abinda Allah ya bada labari min al'amri daga al'amurra al'ajim masu ban mamaki wa huwa shine i'adatil ajsami dawo da gangunan jikin mutane ba da fana'iha bayan da babu ita wahum su kuma kafirai bi khilafi zalika suna sabanin haka sun saba ma umarninka min shiddati takhzib saboda tsananin karyatawa ma wa yaskharuna amma suna yin dariya suna ba'a suna raini mimma taquluna ga abin da kake faɗa na za a yi tashin kiyama lokaci ya go Allah ta'ala ya samu dace anan za mu dakata sai wani lokaci na gaba insha Allah za mu tashi daga inda muka kwana anan za mu ce subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh